الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya wajabta kyautatawa akan komai har kisa har yanka dabba idan za a yanka ta ko za a yi kisan kai na haddi Allah ya ce a kyautata annabi ya ce a kyautata don haka Allah ya wajabta kyautatawa ihsani a cikin komai kowa yana son ihsani komai kuma yana son ihsani Allah ya ce ku ciyar ku taimaka ku kyautata kada ku yi rowa kada ku jefa hannayenku kada ku jefa kawukanku zuwa halaka ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa wannan huduba a baki ɗayanta tana magana ne akan kyautatawa da taimakawa Allah ya yabi masu kyautatawa ‘yan uwansu Allah ya yi alkawarin aljanna ga duk wanda ya kyautata wa ɗan uwansa ashadu an la ilaha illallah maulal musini ina shaidawa babu an mota da cancanta sai Allah shi kaɗai shi ne majibincin al'amarin duk wanda yake kyautata wa ɗan uwan shi ina shaidawa annan muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne shine shugaban masu tsoron Allah shugaban duk salihan bayi masu kyautatawa godiya ta tabbata ga Allah falala da baiwa gare shi da ya shiryar da mu zuwa ga imani ya dora mu akan hanya ta kwarai ya aiko mana mafi alherin manzo ya aiko mana mafi alherin littafi ya yi mana baiwa ya shiryar da mu shari'a shine Allah shi shi kadai shine abin godewa a farko da ƙarshe walahul hukmu wa ilayhi turja'un hukunci gare shi yake kuma gare shi da kowa da wanda ya kyautata da wanda ya munana duk ga Allah za su koma ‘yan uwana musulmi ita kyautatawa hanya ce mai faɗi da take kai mutum zuwa gidan aljanna Allah ya buga misali ya faɗa a hadisul qudsi manzo Allah ya koya wa sahabbai Allah da kansa ya magana ya ce ya dan adam na yi yunwa baka ciyar da ni ba subhanallah Allah da kansa ya ce ya yi yunwa tambayan ka za a kiyama kai da ka tara ka tara ka rike ka makale ka ajiye ba ka iya taimakon wani ba ka kyautatawa Allah zai ce ai na yunwa baka ciyar da ni ba abun zai maka gingirin sai ka ce wa Allah ya ubangiji yaya za a yi in ciyar da kai kai ne ubangijin talikai sai Allah ya ce a baka san ba bawa na yawa ne ya rayu a cikin yunwa da talauci makocinka ne dan uwanka ne ka san shi amma baka yi masa ba baka taimake shi ba wallahi duk mutumin da yake tare da wani yana cikin bukata yana cikin yunwa kuma shi wani kai din kana da hali kana da dama baka taimake shi ba ka rike kai ruwa wallahi sai Allah tambaye ka kar ka dauka rayuwa a cikin talakawa kawai riba shine su baka security da tsaro mutum ya zo cikin gidan unguwar talakawa ya tafka gida mai tsada me yasa baka je daji ka gina gidanka ba me yasa baka je wajen gari ka gina gidanka kai kai kadai ba ashe suna da amfani sai dai ka cutar da su da karan inji da hayakin inji amma hatta irin wannan wata na alheri na albarka ka tara ka tara ka ajiye ka ajiye ka tara makocinka bai san kwaya shinkafa ba bai san fiwa wata ba bai san isani ba wannan wata da Allah ya daure shaidanu shaidanu ma Allah ɗaure su yayi dan a kyautata kai baka iya ba kai baka san ya kamata ba kai sai an zungure ka kai sai an taba ka kai da ba a bayarwa kai Allah ya baka da Allah yana rikewa baya bayarwa kai sai baka kun zauna da mala'ika ne ya gaya maka wannan kai kafi wancan matsayi ne kafi talakan matsayi ne a wajen Allah shi ya tara maka bai ba wa talaka ba Allah shi ne mai kyautatawa kuma ya ce a kyautata wa mutane ba amfanin dukiyar da mutum ya mallake ta baya iya taimakon wani wallahi wa bal alai ka ci ka sha ka gina ka hau ka saka kai duk abin da za ka yi daga ƙarshe mijin matarka shi zai fi ka moran cin dukiyar ka san mijin matarka wanda in ka mutu zai aure matarka tunda kai baka yi ba kai baka ba Allah sai ya zo ya dauki ranka wani ya zo ya auri matarka a raba gado ta ci kudin ta karbi kudin da na 'ya'yanka da shi ya zo ya hau motar da kake hawa ya zauna a katon gidan da ka zauna a ce a gidan alhaji wani ne amma yanzu ya mutu yana kabari kana cikin rami wani kuma yana nan yana shakata yana cin moriyar kudin kuma baka gina aji daya ba baka taimaki mutum daya ba baka iya agazawa ba kuma baku yi alkawari da mala'ikan mutuwa cewa zai bar ka sai bayan shekara 250 ba da dan adam ya san muhimmancin kyautatawa da bai yi wa kansa rowa ba to Allah zai ce na yi yunwa baka ciyar da ni ba ai dan ai dan uwanka wane yayi yunwa baka bashi ba manzo Allah ya ce wallahi bashi da imani duk makocin ta yake kwana a koshe makocin sa yana kwanan yunwa yace bai da imani kuma wallahi annabi yace baka da imani wallahi baka da shi koda ku sun tara maka a nan duniya sun ce kai waliyi ne ka nutsu wannan ba wargi bane ba maganar wasa bane da haka kowa ya yi iya ƙoƙarinsa musamman a wannan watar wannan watan isani ne kana rasulullah ajwadan nas sallallahu alaihi wa sallama annabi shi yafi kowa kyauta aka ce wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana duk kyautar manzon Allah in ta zo ramadana ninkuwa take aka ce kyautar da annabi yake a watan ramadana kamar iska kai zaka kwatanta kyautar iska yanzu duk nan ba muna shan iska ba kowa yana ɗiba akwai wanda ya ce iska ta masa kaɗan kowa yana karɓa to haka annabi yake bayarwa ya bayar ya bayar ni da ku duka duk muna tafiya umara muna tafiya aikin hajji ku je ku ga masallacin annabi yadda yake cike duk ba a taɓa cewa an yi yunwa an rasa abin da za a ci ba malam mutanen nan su ciyar da rana su ba da kuɗi su bayar da magariba a zo sahur su ciyar da mutane kana tafiya ana cewa sabil sabil shagunan su duk sun saka ramadan karim ramadan karim muku a lokacin kake ɓoye shinkafa a wannan lokacin shinkafa take tsada a wannan lokacin kake ɓoye suga a wannan lokacin wai mai ruwa mai ruwan sanyi wai ana bukin wai yana yi wa mutane tsawa ba ruwa ba kankara la ilaha illallah saboda mutane sun zo suna buƙatar ruwan sanyin da za su jiƙa hantar su mai injin niƙa markaɗe fa shi ma ya ƙara kuɗi saboda mata suna kawo markaɗen ƙosai shi ma ya ƙara kuɗi saboda an koya masa a Najeriya in ana buƙatar abu ku yanka mutane ku ƙara musu kuɗi mai wake ya ƙara mai tattasai ya ƙara mai kaza ya ƙara ku ƙara ku ƙara azumi za mu yi shi kuma za mu ci za mu sha insha Allah za mu rayu duniya tafiya take tafiya take tafiya take ko kai alheri ka samu alheri ko kuma kai rowa ka gamu da bakin ciki da bacin rai haka Allah ya ta gaya wannan bawan Allah yace bawa na wani yayi shiruwa baka shayar da shi ba bawa na wane ya yi rashin lafiya baka gaishe shi ba ya ubangiji yaya za ka yi ishirwa yaya za ka yi yunwa yaya za ka yi kaza ban gaishe ka ba yace baka san bawa na yana wannan yanayi baka taimake shi ba jama'a malam ka duba karuwa duba karuwanci gazantaccen sana'a karuwa in an ce wance karuwa abin iko to Allah ya dauki mace karuwa ya tsunduma ta a gidan aljanna saboda ta shayar da kare duba kazantar kare karuwa duka waɗannan abun ashe ne abun ki amma kare ta taimaka kare kare dan banza kare ta bashi ya sha tana karuwanci Allah ya ce shiga aljanna ka sani ko taimakon wani da zaka yi ka bashi kwanan shinkafa ɗaya shine dalilin shiga ga aljanna me yasa kake raina aikin alheri me yasa baka so ka bayar me yasa kai kullum a baka a baka a baka baka so ka taimaki wani to Allah ba ruwansa in dai ka taimaka sai ya taimake ka wallahi alkawari ne wannan ka bayar da yawa ko ka bayar kaɗan idan har Allah ya shigar da karuwa cikin aljanna saboda ta shayar da kare ina wanda yake aikin sa ne ya ciyar aikin sa ne ya shayar ya yaye wa mutane bakin ciki akar makallahu ka duba masallatan mu yau malai da za gane ana yunwa a kasan nan kaga mutane suna bin layi akan alale alale dan dunkule haka da kokawa kaga mutane suna billahi akan koko kunu nawa ne buhun gero gaba daya nawa ne buhun siga gaba daya ba za ka iya neman wata yarinya ba zaura a unguwar kuma ba ta da aure ka ba ta buhun gero ka ce ki ta dama mun kullun ga kwan- ga- kina sa kwanan suga daya kina mun kunu ana shayar da mutum ɗari kullun wallahi za ka iya mutuwar zuciya ce da kai kawai nawa ne buhun gero nawa ne buhun suga nawa za ka ba ta dubu biyar za ka ba ta a wata ta yi ta ƙulla maka koko ta yi ta ƙulla maka kunu wallahi malam a kwano biyu na gero sai ka ba wa mutum ɗari kunu da za su sha a kulle a leda su sha su ce Allah ya sa albarka amma ba za ka iya yi ba ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim ka ciyar ka taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake da guzuri ya taimaki wanda bai da shi wanda yake da ruwa ya bawa wanda bai da shi wani bawan Allah Hatim yake cewa matarsa ka ji mutanen da yace yabnata abdullahi yabnata maliki wa yabnata dhil burdaini wal farsi al waradi yace idan ma sana'ati zada fastami fasfaltamisi lahu akilan yace ke idan kin yi abinci ki nemi mai cin abincin nan ni mijinki ba na cin abinci ni kadai ɗabi'a ta ba na cin abinci ni kadai malam ka ji wani ikon Allah wai miji ne yake ma faɗawa matar shi cewa in kin yi abinci to fa sai kin nemi da wa za mu ci abincin nan don ni ba na iya cin abinci ni kaɗai lastu akiluhu wahdi ko dai in samu akan tsarikan ko jara baitin fa innani akhafu malamatil ahadithi min ba'di ko dai in samu wani dan uwa da zai bullo mu ci tare da shi ko kuma a nemo mun makoci na mu ci abinci da shi wannan shine ɗabi'un kakanninmu da suka gabata wallahi ina yaro karami a jihan nan na san lokacin da iyayenmu wallahi ba sa cin abinci a gida wallahi ciya- ciyayya ake yi duttawa masu shekaru 80 70 za ga suna da maciya kowa ya fitar da abincinsa wani an yi da nama wani ba a yi da nama ba za a samu rufin asiri sai a haɗe a ci kawai kuma idan mutum zai kawo kaji a cirin gidansa wallahi a kofar gida zai tsaya ba zai je ce matarsa ware min nawa in na dawo zan ci ba haka za a fito da shi kofar gida wallahi samari matasa za ga suna ciyayya kowa ya fitar a ci wanda ma bai da shi sai ya zo ya zauna a ci wanda gidansa ba a yi abinci ba a da an rufa musu asiri ba amma gane ba a yi abinci ba zai zauna ana hira da shi kawai a kwakwanukan kuma wallahi a ci a gama har almajirai wajen guda sha biyar suna zaune kuma sai an ba su sun ci yau ina wannan ɗabi'a take an koya mana rowa mutum ya shiga gida wani fa mai gida shiga ya ce matarsa to ni wannan kajin wallahi in naga an ba wani yaro a gidan nan wallahi za mu samu sabani da ke na wani ni ni kale wallahi kar a tuki musu miyar kuka da miyar wake banzan bazara karan kada miya miskini dhaif marawaci Allah ya kyautata maka na bakin ciki wa iyalinka wai yau mazajen yau rowarsa har ga yayansu mutum ya tara yaya ya ware a yi masa nasa abincin mai kyau ya ci ya sha amma yayansa suna shan yunwa akwai mai gidan da wallahi malam in ya sayo kajin ya ci ya ci ya babballe kasusun in ya jefar sai yaran su zo suna warwasan kasusun a tsakar gidan shi hadihi al'umma wannan ita ce wannan al'umman malam da karamci ya buya gare ta mata fa wallahi sai dai ta soya mai ta dafa mai ta yi tagumi abin da ya rage shi za a ci baka ji daɗi ba wallahi ashe baka more ba ai wallahi morewa malam shine ka siyo ka kawo da kai da iyalinka a ci a karya kashi a more almajirin gidan kuma ya samu wannan shine birgewa shine jin daɗi ba wai ka ware ka cika firij ɗinka da lemunka kala kala da na kasar waje da na kudu da na arewa da na inugu da na jigawa da na kaza kaza kala kala amma ka bar gidanka suna shan ruwan rijiya naka daban ne nasu daban ne komai naka kai special ne grade 1 ne kayanka daban kayansu daban wurin zamanka daban wurin nasu daban kaza kaza zaka mutu ai su zo su ci gado zaka tafi kuma insha Allah in ba sa ba sai ka riga su mutuwa in Allah ya so yadda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ki nemo ko makoci ko wani ni ba na son abin zargi zancen da za a yi ta yi a bayana a ce ba na taimaka mutane yace ni fa bawa ne na bako wa inni la abdu dhaifi min ghairi zillatin ni bawa ne na bako duk inda bako yake a garin nan a ce masa ga bawan kanan zan taimake shi amma ba wai dan na kaskanta ba fa wama biya illa tilka min shiyamil abdi ba wani abu bane wannan duk bawan Allah na kwarai halinsa taimakon wasu kawai sai wata yarinya sai wato ta, ta, ta, ta nemo wanda za su ci abinci tare da shi aka ce je ki nemo wa zai ci shi mai gidan nan baya cin abinci kadai in ba haka ba wallahi ba zai ci abincin ba malam a cikin magabata akwai wanda aka ce wallahi in aka kawo musu abinci in dai bai samu wanda zai ci ba wallahi ba zai ci ba wallahi akwai dattijan da na sani nima suna maciya idan abokin cin abincinsa bai zo ba wallahi kwana yake da yawa wallahi bai ci ba ai ai ai dattijan ne ce wallahi bai ci bai ci sai wani ya zo kuma ba su taba cin abinci ba su ba almajiri ba kai ko yanzu kora kake Allahu akbar ta ce gashi a ashe kaisu hake yake yayi alƙawarin ba zai ci abinci ba sai an kawo masa abokin cin abinci ta ce innahu lakarimu Allah jikan Abdullahi bin Mubarak Abdullahi bin Mubarak yana da makoci ba Yahudi saboda tsabar taimako hadda ba musulmi ba ma su salaf suna taimakawa musulmi ku sani cewa fa ba cewa aka yi dan kai musulmi ne makocinka ba musulmi ba kai ta mai mummunan hali a kyautata masa kyautata wa kafiri wa'azi ne annabi yana da makoci ba yahude yusinu ilaihi annabi ya je ya gaida yaro ba yahude yace ka musulunta yaron ya kalli baban shi ya tuno isa ne da annabi yake masa baban sa yace azai abul qasim ka bi baban qasimu yaron yace ashhadu an la ilaha illallah manzo Allah ya fito yana farin ciki yace alhamdulillahi alladhi anqadahu minan nar nagode wa Allah da ya kubutar da shi daga wuta Abdullahi ibn Mubarak ka san ibn Mubarak ko to yana da makoci ba yahude yana kyautata masa ya bashi abinci ya taimaka masa in ya bukata ya agaza masa duk da yana matsayin abdullahi bin mubarak malam wata rana sai wani ya zo ya ce kai don allah kai bawan allah nan ka sayar min gidan nan naka mana ni ina son makotaka ne da babban malami ya ce ina gidan fa gida ne wulakantaccen gida a lokacin ya ce gidana ai dinari dubu biyu ne ya gaya mai kudin da ba zai iya siya ba ya ce dinari ɗaya dinari dubu ɗaya kudin gida dinari dubu ɗaya albarkacin makotaka da ibnul mubarak ba zan sai da makotakarsa a raha ba za ka siya bismillah ba za ka siya ba kama gabanka ya ƙara gaba ya ci gaba da amfanuwa da ibnul mubarak wannan ibnul mubarak ɗin shi ne wata rana ya ɗebi almajirai da 'yan uwa za a tafi aikin hajji an haɗa guzuri gaba ɗaya ka san idan mutum za shi aikin hajji yana hada guzuri da kayan dan abin da zai taba yana zuwa wucewa kawai sai ya hango wata mata tana dauke da mushen hankaka ta dauko shi daga wata bola juji mace ta dauko mushen hankaka bola a juji sai ya ce a ya tura wani almajirin sai ce ka tambaye ta me ya kai ta da cin mushe me ya kai ta da daukan mushe kuma a bola sai wannan matar ta ce wallahi yau kwanan mu uku ba abin da muka sa a bakinmu don haka na haƙura duk da mushe haram ne haka za mu je mu babbaka shi mu ci kawai sai fashe da kuka ibn mubarak kar ka manta a lokacin yana hanyarsa ta tafiya aikin hajji da shi da mutanensa ya ce kai duk ku zo suka zo ya ce ina guzurinku suka ce gashi ya ce mu shiga ƙauye na duk a raba musu wannan matar a kai mata guzurinmu na aikin hajji da nawa da naku gaba ɗaya ba aikin hajjin ya juya ya tafi wallahi shekarar nan ibn mubarak bai yi wannan aikin hajji ba ga baki daya ya raba abincin ga mabukata yanzu ni da kai da yan uwana alhazai ana ta burin ashirin ga wata zan tafi umra sha biyar ga wata zan tafi umra zan yi kaza yana ta gaya makotansa amma ba mamaki makocinsa na rantse da Allah bai da kwanan shinkafa guda ɗaya da zai ci yana cikin masu zuwa suna layi suna karban koko amma bai iya sayan buhun shinkafa ɗaya dubu talatin ya ce bari ya raba makotansa na kusa da shi ba su yi mai addu'a Allah ya dawo da shi lafiya a'a sai dai ce ya tafi umra ba fashin umra ana can ana umra ana kashe kuɗi ana kaza Allah ya sa wa umra albarka amma kuma taimakon wani taimakon makoci sai Allah ya tsaye da kai ya tambaye ka in baka je wannan umrar ba fa ta nafilan da ka je wajen sau 20 30 40 Allah fa ba zai tambaye ka ba amma in baka ba makocinka abinci ba kuma sai Allah ya tambaye ka ka je yana da kyau amma me kai na taimako kai ba ma makoci ba na rantse muku da Allah daya akwai wanda iyayensu ba sa iya taimaka musu iyaye uwa ko uba mutum ya bar ubansa cikin talauci yana can yana karye kasusuwa a gidan shi yana shan abin da ya ga dama malam yau malam in wadata ta yi wadata akwai wanda abin buɗe baki wallahi sai a yi masa kala goma sha ba wai fa kala uku hudu ba goma sha nama kala kala ka san me azumi hadama ce da shi komai yana sha'awa ruwan lemo kala kala shinkafa akwai memiya akwai jollof akwai wanda aka yi mata kaza taliya akwai wanda aka soya ta aka hada ta da kwai akwai wanda aka kala kala kala kala kala a lokacin da makocinsa yana neman kwanan masara guda daya da zai kai a nika masa yayi abinci da shi yayi sahur da bude baki yanzu wannan daidai ne dan Allah ya maka wadata sai ka bar wani cikin rashi ka kyautata Allah ya kyautata maka ibnu mubarak Allah ya masa rahama wani bawan Allah yake cewa ni fa ko da mutum ne wanda yake ina nesa daga abokanaina da kuma ‘yan uwana amma ina so in cire da ku taimakona da yaye bakin ciki ga ‘yan uwana wallahi yana isan su wayanan so yake ce kada ku ga ina nesa da ‘yan uwana gari nesa su nesa amma wadata na arziki na fa yana isan su din nisa sai na aiko wa ‘yan uwana abin da za su ci din nisa sai na taimaki dangina da ‘yan uwana da haka dan kana ingila kana america kana da uba anan miskini talaka turo mai ta akawun nan ba dan kana Lagos kana da dan uwanka yana Kembu ko yana Ciro ko yana kaza tura masa ka aika a kawo masa wannan wata ne na rahama wata ne na taimako wata ne na jin kai don Allah yana yafewa masu taimakawa mutane masu agazawa mutane wani yana cewa alkhairu abqa wa in tala zamanu bihi wa sharru akhbathu ma au'aita min zadi shi alheri malam dawwama yake komin nisan lokaci duk wanda ya wa mutane isani da alheri malam yana nan ko ya mutu ba shi ne abin da ba a manta da kai yau ka faɗi ka mutu in dai kawo mutane alheri wallah ba a manta da kai wayin tsalar zamanu bihi amma kaga sharri duk abin da ka tara a duniya in marubuci ne kai baka taimakon wani ko me ka tara wallahi malam sharri zai zama gare ka a rayuwarka wata ɗaya biyu an manta da kai saboda dama mutane ba su amfanuwa da kai da komai ya ku yan uwana aikata alheri abu ne mai kyau alheri dukansu alheri ne abu na farko wanda duk ya taimaki wani shi zai fara cin moriyar taimakon da yau wani kafin a je lahira ba gane karatun ba ko duk wanda ya taimaka wa wani shi zai riga wanda ya taimaka wa cin moriyar taimakon na baka dubu biyu wallahi kafin ka kashe ta kai cefane ni sai na fi ka cin moriyar taimakon ba dan komai ba suka ce farin cikin da ka sa a zuciyar dan uwanka da ka taimake shi wannan sai Allah ya dawo maka kai ma da farin cikin malamai suka ce duk wanda ya ihsani sai ya ji dadi a ran shi wallahi in ka taimake wani na rantse maka da Allah sai ka ji wani dadi dibino in ka raba mutane kaga ana karba sai ka ji wani dadi wannan dadin ya fi miliyan dubu kafin su tauna dibinan malam ka ji daɗi in ka aika musu buhunan shinkafa ashirin talatin arba'in kafin a je a raba kana jin wani daɗi da kwanciyar hankali cewa Allah ya baka kai ma ka taimaka wa wani kuma a duniya kafin lahira ballantana idan an je lahira malam ba magana duk wanda ya kyautata wa mutane Allah ya alkawari zai bashi farin ciki da jin daɗi da kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin rayuwarsa wani yake cewa idza jadat alayka ad-dunya fajud biha in duniya ta baka kyauta fa kai ma kai kyauta da ita in duniya ta baka in ka samu a duniya kai ma dauki ka bawa wani ala nasi turran fa innaha tataqallabu kowa ka bashi yace saboda duniya fa tana canjawa in yau kana da shi wallahi gobe ba kai bane malam mutane nawa mallan suke da shi yanzu suka zama talakawa ni da nake muku magana wallahi akwai mutumin da yake attajiri attajiri mawadaci ya zo ya same ni ya ce malam do Allah in ka zo rabon abincin azumi a masallaci ka sa sunana ka san tun yaushe gaya mun tun kafin a dauki azumi wallahi malam attajiri ne babba na ce alaji ya ce malam ka bari rayuwa ta canja ya ce wallahi ba da abin da zan ci amma ba sai an gaya mutane ba amma ga sunana idan an yi a aika min gida ina da bukata wallahi malam mutumin nan tireloli ne da gidajen mai da shi gidaje ne da shi na katayi amma abun ya kare to shine aka ce idza jadat alayka ad-dunya fajud biha ala an-nasi turran innaha tataqallabu duniya tana canjawa yau kai ne gobe ba kai bane yau kana da shi gobe baka da shi in baka gane ba duba makocinka kai in ma ba haka ba ko da kana da shi gobe kuma ba ka da shi dan ka mutu ita sharrin duniya duk wanda ta daga shi sai ta sauke shi haka take ta daga ka kayi sama kayi sama to sai ta sauke ka kasan saukar mutuwa ka tara ka tara ka tara wallahi sai ta talauta ka haka malaman zuhudu suke faɗa haka kuta- kutubun zuhudu suka faɗa duk abin da ka tara duniya sai ta talautar da kai saboda me za ka fita a duniya hannunka haka abu duk wanda ya mutu malam hannunsa abu ne wai yana cewa jama'a gashi na fita ba komai ina gidajenka ina tirelolinka ina motocinka ina kadarorinka ina ina ina ina haka za a dauke ka a danna ka a cikin ƙasa yuhawwalu an qaribin min qusurin muzakrafatin ila baiti turabi fayudau fihi mahjuran wahidan ahata bihi shuhubu liftirabi haka mai zuhudu yace da sannu za a rikito da kai a ɗauko ka daga dogon gida daga babban gida da wannan katon banɗakinka da ya kusan rabin masallacin nan da falanka sai ka ce na shugaban ƙasa haka za a ciro ka ba za a ɗauko ka da babban takalmi ba ba za a ɗauko ka da babban shadda ba ba za a ɗauko ka da waɗannan kujeru ba ba za a ɗauko ka da cek ɗinka da atm ɗinka da akawun ɗinka da kamfanoninka ba za a ɗauke ka da shi ba wallahi haka za su kai ka tsirara rigar da take jikinka wallahi sai sun cire kuma ana binne ka yaran ka zo suna kokawa su ce ni zan ci gado ni zan ci gado ina motar ka mai tsada ba da kai ba da ita za kai ka kabari ba wallahi motar ka ta miliyan kaza parking ɗinta ake yi a kori kura za su kai ka a makara za su dora ka wanda aka kai wanda ba da kokobo wanda ya mutu ba da taro wanda ya mutu ba da komai kai ka mutu kana da komai amma an dora ka akan abin da aka dora talaka akai اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين yan uwa ku kyautatawa junanku ku kyautatawa yan uwanku Allah yana san masu kyautatawa wa qumu ila salatikum yarhamukumullah